الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شاء uku ga watan Ramadan shekara ta 1435 hijira manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina wanda shine ya dace da goma ga watan bakwai shekara ta 2014 a lissafin turawa za mu dasa kan inda muka tsaya cikin tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka na suratu hudu alaihi salam idan ba manta ba jiya mun tsaya ne akan aya ta 83 daidai muka kammala kisar annabi lutu da shi da mutanensa wanda yau kuma da taimakon allah ta'ala za mu dora akan faɗinsa wa ila madayana akhahum shu'aiba aya ta 84 kenan wannan karatu yana zuwa muku ne daga wannan gari mai albarka garin kumu akko local government a jihar gombe nigeria alarama bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان نعم إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط
yau za mu fara da kisar annabi shu'aibu alaihi salam da shi da mutanensa Allah ya ce wa ila madiyana akhahum shu'aiba mutanen madiyana mun aika musu dan uwansu shu'aib kalmar madiyana tana nufin wa ila waladi madiyan ya'yan madiyana mutanen madiyana mun aika musu da dan uwansu shu'aib taban kun sani dai abin da ake nufi dan uwansu a ainihin wato nasaba ba wai dan uwansu a addini ba dan kuwa ba su yi imani da shi ba da sun yi imani da shi kaga da da da an hunta an huta to ba su yi imani da shi ba ga abin da ya ce musu qala ya qaumi abudullaha malakum min ilahin ghairu ya ku mutane ku bauta wa Allah shi shi kadai ba ku da abin bautawa da dacewa da cancanta in ba shi shi kadai ba din tabaraka wa ta'ala wala tanqusul mikyala wal mizan sako na biyu kada ku tauye mikyala wal mizan kalmar tanqusu tana nufin tabkhasu wato tauyewa ma'auni da sikeli da duk abin da ake dora shi akan mizani kwanan awo awo ne sikeli ne na dora kaya duk kada ku tauye wannan don ku su ne bayan shirka da Allah da suke yi sai kuma gashi suna tauye mudu su waɗannan mutane da za mu tattauna a kansu yau mutanen annabi shu'aibu alaihi salam zunubin da suka kware a kansa shine zunubin tauye mudu rashin cika kwano rashin cika sikeli yayin da suka zo auna abin da za su auna to sai ya musu fada ya ce bayan shirka da allah da kuke yi kuma yanzu ku zo kuna tauye sikeli kuna tauye mizani kada ku yi haka inni arakum bi khair ni ina ganin ku kuna cikin wadata abdullahi dan abbas ce ina ganin kuna cikin yalwa da arziki inni arakum min almusirin antum fi ni'ma kuna cikin ni'ma kuna cikin khas sa'a kamar yadda imam mujahid ya faɗa ina jiya muku tsoron kaucewar wannan ni'ima da tsadar kayan abinci yayin da kuka kasance kuna tauye mizani zawalun ni'ima wa hululun niqima ni'imar ta kauce azaba ta sauka a kanku duk lokacin da kuka yi shirka da Allah kuka zo kuna tauye mudu to za ku game da wannan masifa wa inni akhafu alaikum azaba yawmin muhit kuma ni ina jiye muku tsoron azaba wata rana muhit mai kewayewa da za ta kewaye ku fatuhlikakum jami'an sai azabar ta halakar da ku gabaki ɗayan ku ina je muku wannan tsoro so yan uwana abin da nake so mu gamsu da shi kuma mu fahimta a nan annabi shu'aibu alaihi salam Allah ya jarabe shi da mutane masu tauye sikeli masu tauye mudu shi kuma faɗan da zai yi da su kenan na'am bayan shirka da Allah da suka yi da rashin imani to kuma akwai tauye mudu datti kan datti kenan wannan tauye mudun ita wannan al'umma ta annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama sai ta duba ta gani shin ba ta tauye mudu abinda allah ya ɗora wa mutane annabi shu'aib ita wannan al'umma ta muhammadu ba ta jin tsoron allah ya jarrabe ta da shi ina masu rage buhun shinkafa tauye mudu ne ina masu rage buhun gero da na dawa da na ibro da na alkama shi ma duk tauye mudu ne ina ɗan garuwa mai ɗiban ruwa mai matse jarka ko mai ƙwanƙwashe gindin garuwa shi ma wannan tauye mudu ne ina mai sai da fiwa wata yana rage yawan ruwan fiwa wata wannan al'umma fa fiwa wata ruwa ruwa din nan na leda shi ma sai an tauye mudu a cikinsa kan ga wani ya cika wani bai cika ba ina direban mota mai ɗaukan mutane su biya shi kuɗi kafin ya ƙarisa da su tasha ya ce dole su sauka saboda ya ga fasinja shi ma tauye mudu ne ina malamin makaranta da aka ɗauke ka aiki a wata za a biya ka albashi amma ka ƙi shiga aji shi ma tauye mudu ne ina mata da Allah ya ɗora muku nauyin kula da iyalanku da gidanku da kula da tarbiyyar yara amma kuke sakaci kuke shagaltuwa da wani abu daban shi ma tauye mudu ne ina tela ko ba sa nan ina teloli su ma haddasu a cikin tauye mudu ka kai yadi biyar a maka ɗinkin yadi hudu ka ba da yadi goma ashe yadi tara kake ci a ɗinka maka yadi tara yadi ɗayan kuma ya soke shi ya yi wa ɗan autansa duk ana yi so ya kamata mutane su ji tsoron Allah Allah ce wailul lil mutaffifin alladhina idza talu ala an-nas yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yuksirun ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم بني أزابا تتبت قوتا دسكي توي مودو المطففين ودن دسو إذن سنزو أونا وا إذن سنزو أونا ko za su ɗora wa mutane a kaya a sikeli sai su nemi a cika musu a in an zo za a auna musu kai afwan ko za a loda musu sai su ce sai an cika musu amma su in za su auna wa wani to lokacin kuma suke tauye mudu ya je ƙauye ya siyo kwano cikakke na masara kwano cikakke na shinkafa kwano cikakke na alkama amma ya zo birni zai aunar ya rage masa yawa ya je thailand ya siyo shinkafa a manya-manyan buhuna amma ya zo ƙasarsa ya tauye wannan buhuna ya sa an rage masa girman buhu ka ga buhun shinkafa wani ya zo kwano sha shida da rabi wani ya zo kwano sha bakwai wani ya zo kwano sha takwas ka kasa gane wanne ne daidai din kuma duk kudin su daya kwalitin su daya mutum ya je ya siyo masara sai ya je ya zazzage ta ya samu buhu motsattsen buhu ya ciccika ya tafi ya kai ashe yana bin wasu kwanuka ne da suke ɗoruwa a kai na zalunci na tauye mudu so duka waɗannan suna cikin waɗanda wannan annabi bawan Allah annabi shu'aibu alaihi salam ya fafata da su kuma ya faɗa a kansu to bayan nan kuma me yace musu na'am ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط na'am ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين na'am بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ ya sake cewa wa ya qaumi awful mikyala wal mizana bil qist ya ku mutane na ku cika abun au ku cika mizani ku cika kwanan au ku cika mizani da ake daura kaya mai nauyi bil qist da adalci ولا تبخسوا الناس أشياءهم كدينا توي ومتاني كاينسو أبين أوانسو أبين شنسو ولا تعثوا في الأرض مفسدين كدينا تفيا أبايا قسا كنا يا دبرنا دفسادي بقية الله خير لكم أبند الله يبرمكنا حلال bayan kun cika sikeli da mizani shi ya fi alkhairi dangane da ko sama da abin da kuke tauye mudu kuna warewa kuna samu na ɗoriyar na sama in kuntum mu'minin in har ku mu'minai ne masu imani imamu mujahid ya ce baqiyatullahi khairul lakum ce musu yayi da'ar ubangiji ita tafi alkhairi gare ku ya ko mutane na ku bi Allah bin Allah shi ya fi tauye mudu bin Allah shi ya fi tauye sikeli khairul lakum in kuntum mu'minin bi anna ma indakum min rizqillahi wa ata'ihi wa ma ana alaikum bi hafiz amma ni fa ba wakili bane akan ku iyakaci na ne muku wazi iyakaci na in faɗakar da ku in nuna muku lalle tauye mudu abu ne wanda yake mummuna yana tattare da hadari me yasa ya ce wa ma ana alaikum bi hafiz malamai suka ce saboda Allah bai umarce shi da ya yaƙe su ba annabi shu'aibu Allah bai umarce shi ya yaƙi mutanensa ba Allah ya umarce shi ne da ya musu wa'azi ya ja kunnensu ya faɗakar da su wannan shine sakon da annabi shuaib alaihi salatu wassalam ya aika wa mutanensa jama'a don Allah ina so ku bani aron tunaninku da jinku don Allah ku shiga kasuwanninmu ku ga yadda masu au suke auna kayan abinci yadda ake tauye mudu dan kwano dinnan da ake auna mutane shinkafa ko masara ko yiro wala akwai wanda zai samu karfe malam ya ta mamake shi ya mamake shi kaga kaga kwanan awo ana nade shi kamar yadda ake nade wando ana ta nade mai tsawo ana make shi ana mamaka shi ana mamaka shi yana raguwa yana raguwa yana raguwa yana raguwa ba dan kuma saboda dan abin da za a samu na doriya ka je ka ga masu auna masara yadda suke ɗiban masarar nan fa ba tare da an cika shi ba sai a juya ma fa yana ja rabi ya zube a ƙasa an zuba ma rabi rabi ya zube a ƙasa an zuba ma rabi bahaushe kenan kai masa magana ce yana neman abinci ne ka je ka ga masu auna fulawa masu shago masu sai da fulawa a buhu ka ga mutum yana sheƙa maka fulawa kamar yadda yake sheƙa maka gero saboda in ka sheƙa ta haka ta fi tudu ba zai ɗebe ta kaf da kaurin ta ya loda maka ba alhali shi buhun da ya sayo shi kaf da nauyin sa ya sayo shi idan ya zo sai rinka sheƙa maka shi haka ana sheƙa maka shi haka ana sheƙa maka rabi iska rabi fulawa mai kulla omo idan zai kulla omo a leda sai ya hura iska fu sannan ya zuba omon mai kulla gishiri ka duba gishiri dai mai akai akai gishiri kayan banza arhar banza butu gishiri amma wai gishiri sai an yi yaudara a ciki kaga gishiri rabi gishiri rabi iska to wannan malam ina za mu je mai tumatir idan zai sayar maka da tumatir sai ya tauye maka da mudu a je a zubo matattun tumatir a ƙasa wasu kan ma basu ma gama fitowa daga jikin uwar tasu ba aka ciro su tunda ana neman kuɗi a zuba akwai masu zuba buhun masara su hada da tsakuwa wallahi a hada da tsakuwa a hada da totuwa a hada da ganye kaje ga masara kamar daga bakin shanu ta fito ba shege ta ba ba a gyara ta ba tsabar kawai buhu ya cika a samu buhuna da yawa banda magana akan lalatacce da ake sayarwa mai sai da zoɓoro da kokunan zaki idan za a kulla a leda sai an hura iska sai a zuba tauye mudu ba fulatana mai kawo man shanu daga ƙauye ta ɗauko man shanu lafiyayye daga ƙauye in ta shigo cikin gari sai ta tsaya ta je ta sai ayabanta na ɗari uku da hamsin nono biyu ko nono uku ayaba ta tuka ayaban nan ta bare ta ta tuka ta ta tuku ka san da ayaba da man shanu kai ka ce dan juma ne da dan jummai idan ayaban nan ta tuku haka za ta ɗebi ayaban nan ta zuba a cikin man shanun nan ta gauraye ta cika shi a kwanan sha ta zo ta sayar maka sai ka saya ka je gida ka sa iyali suna toya maka man shanu sai ka ga an kawo maka wani plantain a soye ashe ayaba ne a ciki ba man shanu ba ne ba abin da mutanen mu ba sa yi na tauye mudu babula tana da za ta ɗauko nono ta taho da shi sai ta je ta sayi garin kuka farin garin kuka a zuba masa ruwa a gauraya a gauraya a gauraya a danna a cikin wannan nonon dama nono yana dan tsami tsami ita ma kuka tana dan tsami tsami kawai ba komai tsami plus tsami is equals to tsami shikenan kawai sai a ji a sha haka ake yi duk a ƙasar nan ba abin da ba a yi so ya jama'a ya kamata ku ji tsoron Allah baqiyatullahi khairul lakum arzikin da Allah ya baku kuke ciki shi yafi alheri gare ku akan wallahi tauye mudun nan da za ku yi ba za ku samu komai ba ba zai muku amfanin komai ba ba zai sa ka gina gida ba in ka gina gida ma ba zai albarka ba ba zai sa ka sai mota ba in ka sai mota ma za ka je kai hadari da ita ta yi kuli kulin rakiya da kai ta kifar da kai saboda ba kudin halal bane ba ku ji tsoron Allah ku cika wa mutane mudu idan kun zo aunawa ku cika kwano sai ya cika dam mai dibino ya tauye mudu mai wake tauye mudu mai alkama ya tauye mudu mai fulawa ya tauye mudu mai gero tauye mudu kowa ma tauye mudu kai subhanallah alazim fa aina tadhhabun to bari mu je mai mutanen shu'aibu suka ce masa qalu ya shu'aibu na'am قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا نعم أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد طب. قالوا يا شعيب أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا yanzu ya shu'aibu sallolin nan naka da kake yi wasu malaman suka ce salloli suna nufin karatu da yake yi. saboda mutum ne makaranci kuma annabi shu'aibu an ce akwai bayani khatib ne duk annaba shi ne khatibul anbiya rajul ne mufawwa Allah ya bashi baki ya iya bayani ya iya magana kuma yana da yawan karatu kuma yana da yawan sallah kamar da Abdullahi dan Abbas yace kana Shu'aibu alaihi salatu wassalam kathira salah annabi Shu'aibu alaihi salatu wassalam mutum ne mai yawan yin sallah shi yasa suka ce da shi sallan nan da kake yawan yi ita ce ta umarce ka ka hana mu mu bautawa abin da iyayenmu suke bautawa ko kuma mu aikata a dukiyarmu abin da muka ga dama kana jin wannan sallar taka ita ce ta baka wannan dama ka hana mu abin da muke so ya kai shu'aib ko kuma kai ka isa ka hana mu mu aikata abin da muka ga dama dangane da dukiyarmu to kun ga wannan akwai izgilanci a ciki in kai mai yawan sallah ne wannan sallar taka ita ce za ta sa ka ka hana mu abin da muka ga dama sannan kuma dan kai kana ganin kai annabi ne kai ka isa ka hana mu mu aikata abin da muka ga dama da dukiyarmu to wannan shine jawabi da mutanen annabi shu'aibu suka gaya masa lalle innaka la antal halimur rashid sai suka yi mai gatsi suka ce tab lalle kam kai mutum ne mai haƙuri rashid sannan kuma shiryayye to amma wannan magana ba haka suke nufi ba balarabe in yana so ya zage ka sai ya gaya maka magana amma yana nufin opposite in meaning ne amma ana abinda suke nufi innaka anta as-safihul ghawi lalle wawa ne kai kamar yadda wani zai magatse in kai masa wani abu wanda ya ga bai ji daɗi ba sai ce tau lalle wane kana da hankali kamar yana nufin lalle wane baka da hankali in ba haka ba ya za su yi suna sukansa wannan kuma su zo su yi mai wannan yabo suna tauye kuɗi ma har kuɗi tauyewa suke su yayyanke dinari da dirhami yasa suka ce har kuɗin mu ma sai ka shiga kayi magana a kai ashe kai mutum ne mai wauta wal iyazu billah kuma larabawa al'arabu tasifu shay'a bi ziddihi larabawa sukan sifanta wani abu da kishiyarsa kamar yanzu misalin mutumin da kunama ta harbe shi ko maciji ya harbe shi a ka'ida in dai a larabci ne ana ce da shi ladiq amma ba larabe sai ce da shi salim kunama ta harbe ka amma a ce da kai salim ma'ana ana nufin ladiq kaga wannan shine opposite in meaning kishiyar abin da aka faɗa to wannan shine abin da suka gaya masa shi annabi shuaib innaka la'antal halimur rashid lalle kam ko kuma su malamai suka ce lalle kam a rayawar ka ba kai a ganin ka ba kai kam kai ne mai hankali shiryayye ai mu kuma kana ganin mu mu batattu ne saboda mun saba maka a addinin ka kamar yadda can mutanen annabi salihu suka ce da shi kad kunta fina marjuwan qabla hadha atanhana haka suka faɗa cikin aya da muka karanta a baya wannan yana nuna mana cewa ashe annabawan Allah ba su kubuta ba dangane da izgilanci ga mutanensu ina mutumin da yake da'awa yana kira zuwa ga hanyar Allah yana kira zuwa ga gaskiya yana fada da ƙarya yana fada da zalunci za a yi mai izgilanci ƙwarai da gaske a yi maka izgilanci da gaskiyar da kake kira a kai ko a ganka a wuri ana kiranka ana maka izgilanci ustaz kai ka ɗauka girmama ka ake zagin ka suke yi ko an ganka da gemu a sage ka da gemunka ko a soke ka da gemunka wai wani ya ga wani da gemu zai zo same shi ce da Allah dan bunsuruna ne ya bata da Allah dan bunsuruna ne ya bata yace ya kamar sai yace wallahi yana da gemu kamar irin naka din nan ashe ashe zuwa yayi ya ci mutuncinsa ya zage shi laifinsa ya tsaye da gemu me yasa ya sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsaye da gemu addini ne manzon Allah ne faɗa a hadisi yace auful liha warku shawarib ku cika gemu ku danda tsaye gashin baki khalaful majus sai ku saba wa majusawa su ne ba sa cika gemu ba sa ai suke yanke shi suke barin kayan gashin baki wani an gan shi da wandonsa a dangale ya sama da idan sawu sai wani ya ce da Allah wandon kaninka ka sako ne mana yana masa izgilanci me yasa ya saka wando a dangale ya manta kuma dangale wando dage wando annabi ne ya ce a dage wando manzo Allah yake cewa duk wanda ya bar wandonsa ya wuce idan sawu to sai an sa shi a wuta ma asfala min alka'abaini min al-izari fa fin nari duk wandon da duk zanin da duk rigar da duk alkyabbar da koma mece ce da aka batta ta ja ƙasa ta wuce idan sawu fa finnar ai sahibu ha finnar ma'abucinta yana cikin wuta in ji annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai suka sifanta kayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce wa kana thiyabuhu nisfu saqaihi suturan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nisfu saqaihi rabin kwaurinsa ne annabi rabin kwauri to mu muna ma dan sauke shi ma to shi gaba ɗaya da rigar da wandon gaba ɗaya rabin kwaurinsa ne kamar irin wando tirikwata ɗin nan da ake sawa na gayu to shi ne wandon sunna yawwa in za ku sa in za ku sa da riba biyu ku saka ku saka ku yi gayu ku saka ku yi sunna ko ba haka bane ga gaye ga sunna dama haka ake so dan sunna dan gaye dan gaye dan sunna ya wato ya yi daidai kenan so duka wannan izgilanci da addini ko da wani abin da mutum yake kai wannan uh, sunna ce da an yi wa annabawa so ba wani abin mamaki dan wani gama garin mutum misali ya zo ko malami ko mai karantarwa an masa izgilanci to kada wannan ya sa ya hana shi da'awa ko karantarwa da yake yi Allah ya ƙara ganar da mu ya fahimtar da mu to sai ce mai malam قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي نعم ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب سيكي تشوى قال يا قومي أرأيتم إن كنت على بينة من ربي kamar yadda can annabi salihu ya gaya wa mutanensa kenan ya ku mutane ba ku gani ba idan na kasance ina kan basira da bayani daga ubangijina wa razaqani minhu rizqan hasana kuma ubangijina din yayi min arziki mai kyau shine ya bani annabta ko kuma ya bani arziki mai tarin yawa halal an ce annabi shu'aibu mutum ne mai kuɗi kuma mutum ne mai dukiya mai arziki ko da yake wasu malamai sun ce arrizqul hasan anan ana nufin al-ilm wal ma'rifa ilimi ne da sanin addini da Allah ya bashi amma kuma wannan bai kore kuma wadata din da ubangiji ya bashi ba ga annabta ga kudi ga wadata ga arziki dama haka Allah yake tanada wa wasu din kaga ya ba su imani ya ba su takawa kuma ya ba su dukiya kawai misalin duba annabi suleiman ga mulki ga annabta mulki dai allah bai ba wani dan adam mulki sama da na annabi suleiman ba ya ce rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di ya allah in ji annabi suleiman ya ubangiji ka bani mulkin da ba wani dan adam da zaka bawa shi a bayana a duniya kuma Allah din ya karba kuma ya bashi shine mutumin da zai aiki tsuntsu daga nan har iyadu tsuntsu mai tashi sama sai ya kira shi ya aike shi saboda mulki dan shi yana jin magana tsuntsaye tururuwa cinnaka kyankyaso kiyashi kare akuya saniya bujimi raƙumi giwa zaki kura damusa kyarkeci duka waɗannan abubuwan duk abin da suke yi annabi suleiman yana ji alaihi salatu wassalam aljanu kuma daman a tafin hannunsa suke yana kallonsu yana jin duk abin da suke yi wata rana ya zo wucewa ta rundunar tururuwa kasan tururuwa akwai mulki ita ma in ta tashi tafiya sai ta yi layi ɗaya daga nan har zuwa can tana ɗiban kaya tana kaiwa ta zo wucewa ya zo wucewa ta wajen wannan tururuwa sai ya ji suna magana ita tururuwar tana magana cikinsu sai wasu suna cewa tururuwa facin naka suna cewa يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يهتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون tururuwa take gaya wa ‘yan uwanta kai taron tururuwa ku yi maza maza maza ku shiga ɗakunanku da gidajenku cikin ƙasa kada suleiman ya zo da rundunarsa su tattake ku ba sani ba ita tururuwa ta ɗauka suleiman bai sani ba baya ji فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين كوي سي النبي سليمان سي داريا من قولها saboda magana da wannan tururuwar ta faɗa yace kak yana dariya bai san bata san cewa Allah ya bashi mulki mulkin da maganar tururuwa ma yana ji ba ya ce ya ubangiji ka bani ikon gode maka dangane da ni'imar da ka bani da kuma gode wa iyayena kuma ka shigar da ni cikin rahamarka ya ubangiji na to sai gashi ma inda ya zo ma yake aiken alhuda-huda وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله فزين لهم الشيطان أعمالهم وصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تولى عنهم fandur ma za yarji'un har dai zuwa ƙarshen kissa ɗan wani abu da nake so na kai mu gare shi a nan shine idan Allah madaukakin sarki ya so girmama bawan shi ya so kimanta shi ya so mutunta shi duk isgilancin mai isgilanci ko wulakancin mai wulakanci wannan baya rage mai daraja baya kuma rage masa kima yanzu wannan annabi shu'aibun kaga sun zage shi amma bai hana Allah ya bashi dukiya ba bai hana Allah ya bashi mulki ba bai hana Allah ya bashi ilimi ba yanzu a cikin wannan al'umma duba sai na abubakar khalifan manzo Allah ne manzo Allah yake cewa a duk duniya da za a ɗauki imanin duk duniya banda annabawa a ɗora a sikeli a ɗauki imanin sayyidina abubakar as-siddiq siddiqu hadhihi al-umma a ɗora imaninsa a sikeli ga imanin abubakar ga imanin sauran al'umma manzo Allah ce wallahi la rajaha imanu abi bakr yace wallahi imanin abubakar sai ya rinjayi imanin duk duniyar nan abubakar ya fi kowa imani zalika fadlullahi yutihi man yasha wannan falala ce ta ubangiji Allah ba wanda ya ga dama abubakar yayi nisa tafiya ta tafi abubakar yayi nisan da baya jin kira ba kuma wanda ya sai dawo da shi baya daraja dai kima dai matsayi dai ɗaukaka dai sharafa dai Allah bai yi wani ɗan adam ba bayan annabawa da yake da kima da matsayi da ɗaukaka irin sai na abubakar amma bayan wannan abin da Allah ya masa kuma Allah ya bashi kuɗi ya bashi dukiya ya bashi wadata ya bashi yalwar arziki ka duba tarihin manzan Allah wane ne ya taimaki manzan Allah da dukiyarsa irin sama da abubakar wata rana aka bata annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa aka bata abubakar yake cewa yanzu ba za ku banni da ni da abubakar dina ba mutumin da mutane suka hana ni dukiyarsa dukiyarsu ya dauki dukiyarsa ya bani wata ran manzo Allah ya ce wa sahabbai ku yi sadaka tasaddaqu tasaddaqu tasaddaqu ku ba da sadaka fi sabilillah a taimaka annabi ya ce wa sahabbai kowa ya tafi yana rarumo abin da yake da shi yana kawowa yana kawowa sai na abubakar ya ce sai na umar ya ce yau sai na fi karfin umar abubakar yau dai sai na yi abin da abubakar bai isa ya yi shi ba in ji umar umar ya je ya tattara gaba ɗaya abin da Allah ya mallaka masa ya raba shi gida biyu ya ɗauko ya kawo manzan Allah ya ce ya rasulullahi ga wannan manzan Allah ya ce da shi ya umar maza tarakta li ahlik ya umar me ka bar wa iyalinka sai umar yake cewa mislahu na bar wa iyalina kwatankwacin wannan ma'ana irin wannan arzikin akwai shi kuma a gida na raba gida biyu ne na kawo rabi manzo Allah ya jinjina ya jinjina ya jinjina yayi addu'a ya yabo ga Umar ana ana nan ba sai ga sai na Abubakar ba dattijo bawan Allah dan arziki rajul hayi mutum mai jin kunya ga kwarjini ga matsayi ga daraja aka ce manzon Allah kansa yana girmama Abubakar sai gashi ya zo ya ce ya rasulullah ga dukiyata duk abin da na mallaka gaba ɗaya a duniya na bayar saboda Allah yau sai manzo Allah yake ta to me ka bar wa iyalinka yace taraktu lahumullah wa rasulahu na bar musu Allah na bar musu manzon Allah na bar musu Allah na bar musu manzon Allah kaga imanin ma mataki mataki ne ko Umar yana gefe sai ya ce dab ya ce to wallahi daga yau na daina kwatanta kaina da abubakar wallahi na sa abubakar ya fi ƙarfina daga yau na daina yin rigegeniya da kai duk abin da aka zo na san ka fi ƙarfina wata rana an zo an za a binne gawa a makabarta manzo Allah yake cewa a cikin sahabban ne yace waye waye yau yake azumin nafila shiru sai abubakar ya daga hannu yace ni ne waye yau ya yi sadaka shiru sai abubakar ya ce na yi sadaka yau sai manzala ce waye ya sada zumunci yau shiru ba wanda ya ce komai sai abubakar ya ce na yi ma ya rasulallah waye yau bai sadu da iyalinsa ba shiru ya daga hannu ya ce ni ne ya manzan Allah gaba ɗaya duk abin da manzan Allah ya tambaya sai na abubakar shi ya cinye gaba ɗaya to manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa wannan abun ba zai taba haduwa akan mutum guda ɗaya a rana ɗaya ba ce sai Allah ya masa alkawari da gidan aljanna kai ya jama'a abubakar dan aljanna ne abubakar dan aljanna ne hadisi ya tabbata cikin tirmidhi sahih manzo Allah wata ran yake cewa kawai manzo Allah ya tashi ya irgo sahabban nan guda goma yace duk yan aljanna ne ce abubakarin fil janna wa umar fil janna wa usman fil janna wa ali fil janna wa talha fil janna wa zubair fil janna wa abdurrahman ibn auf fil janna wa wane ne fil janna wane ne fil janna sai da ya zuba goma nan gaba daya yace duk yan aljanna ne to me kake nema bayan wannan sai wani kuma yanzu daga baya wani karan kadamiya yazo yana zagin abubakar kana tahin sakhratin yawman liyuhinaha fa'auha karnahu alwailu kamar yanzu rago ne ai yazo ya samu wannan ginin yazo yana tunkurinsa zai iya fasa wannan ginin wallahi bai isa ba so sukan abubakar ba riba bane hasara ne tabewa shi yasa duk ahlus sunna na kwari mai son Allah mai son manzo Allah zaka yana kaunar sabon annabi yana kaunar sabon annabi yana faɗin alkhairi akan sabon annabi wanda ku duk ya tashi a rayuwarsa yana tsinewa sabon annabi to gaskiya tsohuwarsa ta sha wahalar naƙuda a banza da bai zo duniya ba da shi ya fi masa alkhairi dan babu albarka a cikin la'anta da zagin waɗannan manya-manyan bayin Allah da baki bai isa ya faɗi falalarsu da darajarsu ba to kaga wani Allah ba shi imani kuma Allah Ubangiji ya ba shi wadata ga Lais ibn Sa'ad al-Misri abokin Imamu Malik karinin Imamu Malik kamar yadda Imamu Malik yake babban malami a garin Madina shi yake ba da fatwa to haka Lais ibn Sa'ad al-Misri a Masar da kewayenta ya zamanto shine shugaba jagora shine malami mufti mai ba da fatwa yana karantar da al'umma ilimi amma shi Allah ya masa wadata ya bashi ilimi ya bashi kudi wata ran ya aiko wa imamu malik Allah masa rama ce ya malik kai Allah ya barka a madina ya girmama ka kana kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kai dan madina ne malamanka gaba ɗaya yan madina ne kuma kana karantarwa a madina a kujerar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ni kuma Allah ya bani ilimi ya kuma haɗa min daula ta duniya da dukiya so ka zauna a gida ka ci gaba da karantar da mutane ilimi ni zan ɗauki nauyin rayuwarka duk abin da kake da bukata da ci da sha da matsalolin iyalinka da waye gaba ɗaya za mu rinka turo maka kuɗi kana ɗaukan nauyin iyalinka muna taimaka maka kaga amfanin aboki da aboki ko ko ba gane ba wannan Allah ya bashi kuɗi wannan kuma Allah bai bashi ba to sai ka taimaki abokinka ba wai kai ka samu kuɗi an tura maka mota ta tashi shikenan daga mota tana tashi shikenan sai ka ƙara gaba ba za ka waiwayo ka ga suwa suka tura maka motan ba muna tare da kai anan anan muka yi guje-guje da tsallake-tsallake muka yi ta shiga ruwan kwari da kai muna tsince-tsince muna kama kaguwa da kai muna sai da ruwa da kai muna alazi waidi da kai muna zuwa makaranta da gajeren wando da kai muna tsalle-tsalle da kai muna kaza muna kaza duk abin da abokananka suka yi dare da kai shikenan yanzu Allah ya rufa maka asiri shikenan ka mai da su ba abokananka ba baka san da su ba ba labari wani ma yazo ya haɗu da kai ku gaisa da shi kace wannan waye wannan eh ka sha kuɗi daula naira ta kwanta maka wannan ba ɗabi'a ce mai kyau ba ku taimaki kanku ku taimaki yan uwanku duk wanda yake da hali ya cicciɓo ɗan uwansa ha ya agaza wa ɗan uwansa ya taimaka masa ba ce aka yi ɗebi dukiyar ka gaba ɗaya ka bashi ba amma dai ka taimaka mai ala ayi hali ya ku yan uwana akwai mutanen da Allah ubangiji kan ba su ni'ima ya ba su annabta kuma ya ba su wadata kun ji anan muka karanta da ku annabi ibrahim alaihi salatu wassalam lokacin da waɗannan bakin mala'iku suka zo masa abu na farko da ya je fara taryansu da shi a matsayinsa na annabi mai taryan baki mai kyautawa baki bujimi dan maraki ya je samu kosashe turka ya je yanka musu malamai suka ce da yawa yawan dukiyar annabi ibrahim shanu ne to yau kuma ga annabi shu'aibu alaihi salatu wasalam shi ma an ce allah ya bashi ashe dan mutum ya samu dukiya ba yana nufin shikenan ya fandare wa ubangiji ka daina ganin sa masallaci ba kamar yadda da yawa yawan masu kudin mu suke yi yanzu idan ya riga ya kudi to ba gan shi a jam'i ba in dai ya samu kudi to ba da shi za a je wa'azi ba in dai kaga ana gayyatan tafiya wa'azi to ba masu kudi miskinai ne talakawa yan takatulu ko mu ci ko mu mutu in dai ya yi kudi ba za a gan shi a sahun gaba a masallacin juma'a ba inda za ka ganshi a gaba inda ake harkar kuɗi ko inda ake taron siyasa ko wani babba zai zo an kira wani babba dan riyama za su zo da manya-manyan rigunan su cika wurin a gansu babban ya gansu ya gansu kawai ba tsiyar da zai yi maka kuma ganin ka kawai zai yi amma baka yadda ka zo wurin Allah wurin addinin Allah a ganka kai wa addinin Allah aiki ba bal ma kyama suke yi su ga saboda suna da wadata su gansu a cikin talakawa wani ya ce kai yaushe zan ka zo amana ka rinka zuwa masallaci jam'i abana kana ana idan sallah a damun ka abana abana shi baran je ba shi a gidana nake a gidana nake sallah na kawai eh ranar da kuɗin suka kare zaka dawo mu hada sahu da kai ai mu tattake ma dan yatsan ka saboda baka da ko kobo kuma dole ka hakura ko ba ka bane ba wani yana kashe waya wai da sabo wai baya kunna wayansa an yi masa magana ce wallahi ba na so ana damuna saboda abin nan sai a zo a yi ta kiran ka a ce wani ya mutu ana jana'iza something you know kaga irin wani abu da many kind of disturbances i don't like it kaza kaza da sauransu turanci uku hausa daya shi ba zai bude waya ba saboda safe kar a gayyace shi jana'iza kada ka bude waya a gayyace ka jana'iza da safe wata ran a gayyaci mutane jana'iza kai mu je akram kallah ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد bayan ya musu bayani cewa Allah ya bashi annabta ya bashi arziki kyakkyawan arziki halal sai cewa ma uridu an khalifakum ila ma anhakum anhu ni fa bana so in zamanto ina saba muku ina aikata abin da nake hana ku kar ku dauka cewa in ce kar ku yi kaza ni kuma zan yi wannan ma'ana ma uridu an anhakum an shay'in thumma artakibuhu ni ba wai nufi na bane in hana ko na abu ni kuma in zo in aikata wannan kaga illa ne dangane da masu kiran mutane su ce kasi kaza su kuma su aikata la tanha an khuluqin wa ta'tiya mithlahu arun alayka idha fa'alta azimu kar ka zo ka hana wani ɗabi'a kuma kai ka zo kana aikata wannan abun ku daina sata kuma a ga kai ne babban barawo a daina ainihin wato zalunci a ga da kai ake hada baki ana zalunci ko kuma kai ne mai addu'a wa azzalumai a daina kaza kuma da ku ake zuwa a ce ai ba komai abin da kuka yi kun yi kokari ma a'a ka zama kaifi daya in gabar gabar in yamma yamma in kudu kudu in arewa kudu in ko jemage ne to ka zama jemage kai ta yawo kai baka sama kai baka kasa ranar da kwanan ka ya kare ka ga a buge ka in uridu illa al-islaha mastata'at yace ni nufi na gyara ka gani ko manufar duk mutumin kirki a duniya shine samar da gyara gyara gyara kakka zamanto cikin mabarnata ya kai dan uwana in uridu illa al-islaha mastata'at kai sulhu wa sulhu khair jama'a sulhu shine alkhairi wa uhdiratil anfusu shuh kai sulhu gyara shine sulhu wa ma tawfiqi illa billah ba ni da wani tawfiki da dacewa in ba daga Allah ba ba wanda zai sauƙaƙa min al'amari na in ba Allah ba ba wanda zai ɗora ni akan alheri in ba Allah ba ba wanda zai dora ni akan da'a wa ubangiji in ba Allah ba alaihi tawakkaltu gare shi na dogara ka dogara ga Allah shi shi kadai wa ilaihi unib kuma gare shi nake komawa dangane da duk abin da zai iya sauka a gare ni na damuwa ko bacin rai ko kuma sharrin abokanan gaba ko yan adawa fatawakkal ala alhayy alladhi la yamut Allah ce ka dogara ga Ubangijin da baya mutuwa wa alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin ga Allah shi shi kadai ya kamata ku dogara in ku mu'minai ne wa alallahi falyatawakkalul mu'minun mu'minai ga Allah suke dogaro to kai rayuwa kana dogaro ga Allah kakka dogara ga kan kowa wallahi babu wani dan adam da ya isa ya hana ka wallahi ba wani dan adam da ya isa ya baka wallahi ba wanda ya isa ya baka kariya in ba Allah ba idan Allah bai taimake ka ba ba wanda isa ya taimake ka idan Allah bai dafa ma ba ba wanda isa ya dafa maka idan ka dogara ga wani Allah to ka dogara ga shirme da wanda ya dogara akan tubalin toka da kai da shi duk dai kai wanda ma wanda ya dogara akan tubalin toka ya dogara akan wani abu amma kai kam ka kama iska ka kama maho ka kama oho ka kama shirme ba abin da ka kama so dogara ga Allah kawai shi shi kada ya fi maka alheri ya ce wa ya kaumi ya ku mutane na la ya jiri mannakum shiqaqi an yusibakum mithlu ma asaba qauma nuh kada saba mun da kuke shine shiqaqi kalmar shiqaqi tana nufin khilafi an yusibakum mithlu ma asaba qauma nuh kada saba mun da kuke yi ya ja ya kaddara ku je ku aikata abinda na hane ku saboda tsabar adawa da ƙiyayya da ƙina da saba mun ya sa ku je ku aikata barna har abin da ya samu mutanen annabi nuhu ya same ku an halakar da mutanen annabi nuhu da nitsarwa au qauma hudin ko kuma karfa abin da mutanen annabi hudu ya same ku Allah ya turo musu iska au qauma salih ko kuma abin da ya samu mutanen annabi salihu Allah ya turo musu tsawa wa ma qaumu lutin minkum bi ba'id mutanen annabi lutu ma fa ba nesa suke da ku ba fa kwana kwanan nan fa kwana kwanan nan fa aka halakar da mutanen annabi lutu kun sani su kome aka yi kifar da su aka yi juyin waina aka musu aka kibe su kuma wa amtarna alaihim hijaratan min sijilin mandud musawwamatan inda rabbik wa ma hiya min adh-dhalimin bi ba'id aka yi musu ruwan duwatsu aka kifar da su yace kada sabani ko saba mun ya jawo muku irin waɗannan abubuwan same ku anan abin da nake so mu fahimta a gurguje ashe mutanen annabi shu'aibu su ne suka zo bayan waɗannan mutane shi yasa ya lissafo musu kuna da labarin mutanen annabi nuh kuna da labarin mutanen annabi hud kuna da labarin mutanen annabi saleh kuna da labarin mutanen annabi lut to wallahi kuma in ba ku yi taka tsantsan ba idan ba ku kame ba idan ba ku kiyaye ba to wallahi abin da ya same su kuma fa zai iya samun ku kuma ku duba ku gani ina mutanen annabi lutu suna ina ina garin wannan bai ishe ku wa'azi ba ya ku mutane na kuma abin mamaki su din makotan makota annabi lutu ne su mutane annabi shu'aib makota suke ga annabi lutu alaihi salatu wassalam yanzu abin da ya samu makocinka gobara idan ta kama gidan makocinka bai kamata kai kuma ka gyara naka jinkar ba so ya ku al'umma wannan annabi anan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yanzu tarihin waɗannan mutane tun daga farkon ramadan nan muna ta labarin kissar waɗannan mutane da mutanensu da annabawansu da irin yadda Allah ya halakar da su saboda sun saba wa annabawansu to yanzu har yanzu mutum ya wayi gari kuma yana faɗa da sunnar annabi a ce manzan Allah ya ce amma kai kuma kana da zabi Allah ya ce a yi kaza amma kai abinda ka ga dama za ka yi wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim Allah ya ce bai dace ga mumini namiji da mumina mace idan Allah ya ce Allah ya ce annabi ya ce ya zamanto suna da wani zabi ba innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi kadai zancen muminai idan an kira su zuwa ga Allah da manzon Allah ay yaqulu sami'na wa ata'na kawai cewa suke mun ji mun bi kawai da zarar Allah ya ce kaza suka ce nayi imani naji Allah ka taimake ni ka bani ikon bi iya daidai gwargwado manzo Allah ya ce aikata kaza suka ce na ji na bi ya rasulullahi na yi da'a na yi imani dan a tashe ka a kiyama cikin mabiya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba masu faɗa da sunnar manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to gashi dai abinda shi annabi shu'aibu ya gaya musu gobe insha Allah ta'ala za mu ji kuma wani abin da ya gaya musu da kuma irin amsar da suka gaya masa da kuma irin sakamakon da Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya musu a matsayinsu na masu sabawa annabawa. Allah Ubangiji ya ɗora mu kan gaskiya ya nuna mana ita ya ba mu ikon aiki da ita ya raba mu da ƙarya ya nisanta mu da aiki da ita subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu
da fatan malam ya sha ruwa lafiya ya ce malam ya kasance ne baya unguwa ɗaya da mahaifiyarsa don tana aure a wani unguwa daban saboda haka yake neman malam ya taimaka masa da bayani dangane da dangogin irin abubuwan da suka zama dole idan ya yi wa matarsa sai ya yi wa mahaifiyarsa don ya samu ya tsira
wato abin da mutane ba su fahimta ba shine ba sa iya daidaita tsakanin hakkin wato san hakkin iyayensu san hakkin matansu shari'a ba cewa ta yi duk abin da ka yi wa matarka sai ka yi wa iyayenka ba ba haka shari'a ta faɗa ba in haka ne ba za a kai labari ba hey na'am ku ji da kyau musulunci bai ce duk abin da ka yi wa matarka ko duk abin da ka ci a gidanka sai ka kai wa babanka ko mamanka ba amma musulunci ya ce ka taimaki mamanka ka taimaki babanka ka kuma taimaki matarka so me abin yi anan abin yi anan shine duk abin da ya kamata na taimako a iya matsayin mahaifiyarka kai mata yanzu misali ba kowane kaya ne da matarka ta sa mahaifiyarka za ta iya sawa ba ga waɗanda suke cewa wai duk abin da yi wa matarsa sai yawa mahaifiyarsa yanzu misali za ka je kasuwa ka sayo matarka jeans ka sai mata tight skin ka sai mata shirt ka sai mata matsatsiyar riga ta zaman gida da kwalliya da ado to in an ce duk abin da kai wa matarka ita ma tsohuwar ka sai ka je ka sai mata wannan ba za ka sai mata wannan ba hankali ma ba zai ɗauka ba so akwai waɗanda ba sa ganewa sai su zo su ce ai wai duk abin da kai wa matarka sai kai wa mahaifiyarka ana so ka kyautata wa matarka mahaifiyarka ma ka duba abin da ya kamata ka kyautata mata kaka bar ta cikin yunwa kaka bar iyayenka cikin talauci kaka bar iyayenka cikin tsumma kaka bar su cikin hali na kakalika kaka bar su cikin duhu kai kana cikin haske karka bar su cikin ainihin wato kuntatar rayuwa kai kuma kana cikin yalwata idan ka taimaka wa gidanku iya daidai gwargwado ka taimaka wa mahaifiyarka iya daidai gwargwado sannan gidanka kuma ka samu luxury na rayuwa ka taimaki kanka da iyalinka ba wanda zai zarge ka so ba matsala ce ta keke da keke in nayi kaza sai nayi kaza ba ba shi bane ina ba ta ana fahimta mu gane wannan saboda wani ya je ya siyo dan naman kaza wani ya zo ya tsoratar da shi ce dab ashe kai dan wuta ne ka siyo naman kaza ka ci a gidanka babanka baka kai musu naman kaza ba kaga wannan a hankalce mutum zai ga eh gaskiya ya kamata dai ka sai kaza kam ai kai baban ka shi ma to wata ran kuma kana da kudin kazan da zaka saya wa kanka da matar taka baka da kudin da zaka sayo baban naka ina jaddada muku shari'a bata ce duk abin da ka ci a gidanka sai babanka da mamanka ta ci sun ci ba amma an ce ka kyautata wa iyayenka daidai gwargwado shikenan so me ya kamata kai wa mahaifiyarka ka rinka zuwa kana gaishe ta idan sallah yayi kai mata sutura sannan kuma in ba ta da lafiya kai maza maza kai ta asibiti idan tana da bukatar wani abu na kashe kuɗi in kana da hali ka je kai mata ka gyara mata wurin zamanta in ɗakin ta yana yoyo ka gyara mata in ba ta da ainihin wato kuɗin kashewa ka bata in ɗakin ta yana bukata a masa fenti kai masa fenti in ba ta da tsumma da za ta sa ka siyo mata sutura daidai iya matsayinta iya standard ɗinta kai mata ka taimaka mata in kana da hali ka kai ta umra ko aikin hajji in ka samu iko duk wani abu ne mai kyau yanzu kamar wani ne wai saboda biyayya da ladabi wai wai sai ya je ya biya wa sai ya biya wa babansa da mamansa sannan ya biya wa kansa aikin hajji kaga wannan aji haka a kunne a saurare sai a cika amma wannan ya kyauta amma kuma kaga shari'a bata ce mai haka ba dan shari'a da ta zo maganar wajibcin aikin hajji cewa ta yi a kanka wajibi ne kai ka je hajji wajibi ne kai ka je umra so sai ka je umra ko sai ka je hajji kai ka sauke naka faralin sannan kuma ka waiwayi iyayenka ko babanka ko mamanka amma shari'ar musulunci bata ce ka ƙi zuwa aikin hajji ka biya wa babanka sai ya je ko mamanka sai ta je ba na'am wannan isani ne kyautatawa ne amma ba dole bane dan kar wani ya dauka cewa wani yin hakan wani takawa ne tsoron Allah ko kuma a ji cewa ai wani ya je hajji babansa bai je ba bai da imani a'a yana da imani kuma ba kuskure ba kuma daidai yayi in Allah ya hode maka sai ka biya wa babanka ka biya wa mamanka ka biya wa iyalinka wannan duk yana da kyau ba laifi in ka fifita mahaifanka akan matarka akan zuwa aikin hajji ko umra wannan yayi amma kai ka ce baka je ba to kai Allah ya rubuta ma ka samu kuɗi sai ka je to baka je ba kuma ka je ka ba wani wancan wani kuma da ka baya shi kuma Allah bai ce shi zaka fara biyawa ba to in ka je gurin Allah ko me zaka ce masa so ku kula shi addini ba ra'ayi bane ba son zuciya bane ba irin yadda mutum ya ga dama zai yi ba no yaya shari'a ta ce kai sai kai shikenan an gane wannan na'am
a mai tambaya ta gaba kuma yace malam yana da wani aboki ne wanda abokin ya kasance yana da wata budurwa amma Allah bai nufa za su yi aure ba saboda yanzu haka tana ɗakin mijinta amma malam har yanzu akwai alaƙa a tsakaninsa da matan don ko har ta kai yanzu haka da ramadan dinnan suna iya keɓewa su yi hira to amma malam su abokan sun yi sun yi su masa nasiha yaƙi amma dan allah malam kai masa wa'azi don yanzu haka yana sauraron ka Mun gode.
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Tab. lallai akwai 'yan ta'adda yanzu mutum tsakani da Allah da matar wani a wannan azumi na ramadana in dai ba dujal ba a azumin wata ramadana ka keɓance da matar wani kana hira da ita to to wai wai wannan me za mu ce masa ne ma ne jama'a wannan ba daidai ba ne kuskure ne haɗari ne kuma cin amana ne yanzu kai ɗan uwana za ka ji daɗi matarka ta aure abokinka ya keɓance yana zuwa yana magana ko yana hira da ita ko yana zantawa da ita tsakani da Allah za ka ji daɗi ko mutane me yasa suke abu kamar maguzawa tsakani da Allah me amfanin azuminka na ramadan me amfanin sallar tarawihin ka da tahajjudi da kake me amfanin zuwa wajen karatu ya kai dan uwana masoyina ya kai bawan Allah Allah ya maka albarka ka ji tsoron Allah ka tuba wallahi tallahi ka kama hanyar halaka da tabewa kuma ana jiye maka tsoron mummunar mutuwa kuma Allah zai tashe ka a layin mayaudara maciya amana maha'inta kuma abokananka sun sani suna maka magana ka daina kuma ka ki ka daina kuma ko da wasa kar ka ji da wai wannan abin da kai insha Allahu in baka tubo ba sai Allah ya jarabe ka da shi ka zo da matarka wani ya ɗauke ta je na barna da ita so wallahi ya kamata mutane su ji tsoron Allah su kame kuma ku mutunta iyalan 'yan uwanku ana sakaci dangane da harkar mutunta iyali matar abokinka ba matarka ba ne matar amininka ba matarka ba ne ba ka da alaka da ita na buga mata waya ko ku hira ko ku yi magana da ita ba zuwa gidan aboki ka shiga gidansa ka je gurin matarsa ku hira ku tattauna wannan sunansa maguzanci ba addini ba ne kuma ta'addanci ne so ina fatan wannan bawan Allah mu yi masa addu'a Allah ya taimake shi gyara amma dai wannan abun bai yi ba 0% ya munana tir da shi kuma a wannan wata Allah yana saukar da rahama da jin kai ka yi abin da Allah zai baka rahama ya baka jin kai kuma wannan abun zaka iya dainawa zaka iya dainawa wani ya mun text message a nan garin shi ma the same case cewa wai yana neman wata yarinya bai aure ta ba amma abokinsa ya aure ta kuma wallahi yarinyar nan har yanzu fa tana yawan buga masa waya to shi kuma baya so ya faɗa ya yi magana kalan kuma kada in ya yi magana abin ya zo ya bayyana auren ta ya zo ya mutu mijin ya ji haushi ya sake ta nace to ka je ba kai magana ba a kama ka daren da suka cafke ka kana waya da matar wani zancen ka ya ƙare muna in aka yi kurkuku cewa za mu ya ƙara maka kwaɗo ma tukunna ba wai mu maka addu'a ka fito ba so irin waɗannan ƙananan abubuwa suna faruwa ka ga mutum yana alhaka da matar wani abun kunya ne kuma tozarta ne kuma cin amana ne Allah kiyaye
mai tambaya na gaba ya ce malam yana buƙatan ƙarin bayani ne dangane da salatul tasbih
salatul tasbihi ai bata inganta ba hadisin da'if ne hadisi ne mai rauni malamai sun za'afa shi so babu buƙatar wani dogon jawabi da zan yi akan hadisin da bai inganta ba wallahu alam
tambayarsa ta biyu kuma yace malam wace irin addu'a ce ake a wurin sallar jana'iza sannan kuma akwai bambanci ne wurin lafazi dangane da sallatan yaro da sallatan babba akwai mana lafazan da ake yi na sallar jana'iza suna nan sai ka tafi littafi kuma cikin ishimawi yana nan ya kawo addu'o'in gaba ɗaya da ake yi wa gawa in ba nan ba ma ka shiga cikin littafan hadisi kitabul jana'iz a bulugul maram a umdatul hakam bukhari muslim abu dawud tirmizi nasa'i duk waɗannan akwai littafi mai kyau ahkamul jana'iz na Sheikh Nasiruddin Al-Albani a ahkamul jana'iz wa bida'uha wanda yayi ne akan harkar jana'iza ya kawo adoyi da ake yi wa yaro da babba da maza da mata Allahumma ighfir lahu warhamhu wa thabbit mantaqahu inda al-mas'ala Allahumma la taftina ba'dahu ولا تحرمنا اجره اللهم ادخله الجنه مع الابرار اللهم ان كان محسنا فزد في احسانه وان كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته اللهم اغفر له وارحمه ثبت منطقه عند المساله اللهم نقي من الذنوب والخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس اللهم ابدله دارا خيرا من داري واهلا خيرا من اهلي وزوجا خيرا من زوجي وجيرانا خيرا من جيراني اللهم شفعه فيا اللهم شفعه فيا اللهم لا تفتنا بعده ولا تحرمنا اجره wannan namiji kenan in mace ce kuma ha ha ha ha Allahumma kfir laha warhamha wa thabbit mandaqaha inda al-mas'ala Allahumma adkhil hal jannata ma al-abrar Allahumma kfir laha warhamha ha ha ha in mace ce shi kuma namiji in yaro ne kuma jariri Allahumma ja'alhu sarafan salafan wa faratan wa dhukran liwalidayhi Allahumma ja'alhu tahta kafalati Ibrahim Allahumma shafi'uhu fi walidaihi ko na makamanci wannan Allahumma Allahumma ga sunan dai adoyi da yawa da ya shafi yaro din karami so idan an koma littafin sai ka samu damar haddacewa malamai duk sun kawo amma akwai bambanci kwarai da gaske na mata daban na maza daban na kuma yara daban wallahu alam
wannan kuma malam yana neman a yi masa tafsirin ayan nan ne wa inna min shi'atihi la ibrahim domin wani ne yake so yaudare shi malam da fasara wannan aya to ba da fi lokaci ya bani ita gobe sai mu fara da ita insha Allah saboda na ga kama goma da minti wani abu ko kuma goma ya kamata mu tashi gobe insha Allah mu sai mu sai mu fara na
to masu neman addu'o'i kuma wannan ya ce da fatan malam ya sha ruwa lafiya yana neman akwai abokinsa ne direba wanda aka bashi aikan kudi naira dubu ɗari da goma sai suka faɗi a leda a nan jauroji amma mai su kuma ya ce shi bai yadda ba sai an biya shi saboda ikon biya ɗin ko kuma allah ya ganar da su ta'ala yan uwanmu da suka rubuto takardu suke bukata addu'o'i suna cikin wani yanayi mara daɗi allah ubangiji ya taimake su ya yaye musu allah ubangiji ya biya mana bukatunmu Allah Ubangiji wannan bawan Allah da aka yi ya hasara kuɗi suka ɓata Allah ya bayyana masa ko kuma Allah sa wanda yake bin sa kuɗin ya yafe masa Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar Allahumma adkhilna al-jannata ma'al abrar Allahumma adkhilna al-jannata ma'al abrar واستر عوراتنا وآمن روآتنا واحفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله